بسم الله الرحمن الرحيم bayan na hau kuma yanzu sai littafinmu na sai iziya al-muqaddimatul iziya ko to za mu tashi ina ne na a wani babi na na salatu safar ko ɗari da ishirin da takwas ko to an yi sa zai zo iri ɗaya arrabi'u ni na nan shafi na ɗari da hudu ne arrabi'u to a cikin karatunmu na wannan littafi na al-muqaddimatul izziya muna nan muna ganin matsalola da suka shafi as-safar tafiya me manufa da kawo wannan asafaru shine domin a nuna maka hukunce-hukuncen da ke da alaka da sallan matafi inda a ce matafi bai sallah ba zai sallah ba kwata-kwata to ba ba za ma a kawo asafar ba a nan babin amma matafi kamar yadda yake mazaunin gida yake zai yi sallah zai yi ibada na sallah to don haka kana bukatan ka san kunce-kuncen da ke da alaka da matafiyi a sallan matafiyi a cikin halin tafiyarsa sannan kuma a baya ya mana bayani sallan sa matafi tana da sharuɗa guda hudu ko mun ji guda uku ci gaban karatu mai ce arrabi'u na hudu ibahatu safari shine halassin yin tafiya din falmusafiru lillahi wata ma'ana ya zanto tafiyar da za ka yi wanda har za ka yi ƙasar ciki tafiya ce wacce take an halasta maka yinta ita ce za ka yi ƙasar a ciki mafhumul mukhalafa na nuna ashe tafiyar da ba halasta ba kenan ba za ka yi ƙasar ba kenan a wajen malaman usulu a musta fiqihu don haka ya ci gaba da cewa falmusafiru lillahi mai yin tafiya ko matafiyi domin wasa kamar wanda zai tafi ingila kallon kwallo da ya kwallon nigeria world cup world cup sai ya tafi ingila domin kallon kwallo kamar wanda za a yi boxing ne ya tafi kallon boxing ko kuma wrestlemania da ake yi sai ya tafi america din ya kalli wrestling to shi yaya zai yi kasur ko ba zai yi ba shi ne malai ke cewa falmusafiru lillahawi wanda yake zai yi tafiya ko matafiyi domin ya halarci wata wasa ko wargi kasaidi kaman farauta min gairi hajatin ba tare da wata bukatuwa ba saboda kwallo dambe da sauransu a wancan lokaci babu shi amma yanzu misalin da za mu kafa ko za mu kawo wanda zai fi dacewa kamar wanda zai tafi kallon kwallo kamar wanda zai tafi kallon boxing kamar wanda zai tafi kallon wrestling wai ma yanzu saboda tabewa har mata ma wrestling suke yi Allah mun gode muka da kamar ne musulunci akwai wata ƙasa na Afirka Jamaica malam ko kun san mace a can idan fa mijinta ya mutu in ba dai ir kasuwa tana da kuɗi ko makamancin wannan ba karke karke wrestling ba take yi za ta rinka yi ba ta samu abin da za ci wrestling wallahi malamin mu ƙara gode ma Allah da ya sare mana addiye ba mu addinin musulunci Allah shi kyauta na'am wal asibi safarihi da kuma mai saban Allah a cikin tafiyarsa aifi safarihi cikin tafiyarsa kal abiki kaman bawon da ya kangare ma ubangidansa wal'aq da kuma wanda ya bijire mai iyayensa la ya kasurun su ba za su yi kasur ba to ita dai aya ta ce ne falaisa alaikum junahun an taqsuru min salati in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru kenan aya ta yi umarni ne ta yi umarni ne wato ta nuna babu laifi a yi kasuru to amma aya ba ta kayyade ba hadisi ma bai kayyade ba idan ku duba cikin sahih fiqh sunna in ba na manta ba ya kawo da waɗansu littafai da aka rubuta su ta kula da hadisai fiqhun da ke cikin ayoyin alkur'ani da hadisai sun nuna cewa ubangiji da ya nuna halastin yin sallah watan kasuru ga matafiyi ai bai kayyade ba to saboda haka wannan istihadi ne kawai na malamin fiqh ko da mutum zai tafi dan kallon dambe ne babu laifi zai iya yin kasur abin shi kuma wannan shine mafi karfi Allahu a'ala mun bance wannan ko wanda zai je kallon kwallo wanda zai je kallon wrestling wanda zai je kallon farauta da za a yi gasan farauta ba ba ga nan argungu ana gasan kama kifi ba to wani zai taso daga kadafuwa ko zai taso daga ingila ya zo nan shi kenan suka suka ce mishi idan ya kalli wannan kamun ki gasan kamun kifi da aka yi suka ce za ka hana mishi kasuru a'a ba za ka hana mishi kasuru ba yayi kai yayi kasarin shi wa amma muhalluhu fa kullu salatin ruba'iyya inda ake yin sallan kasuru din watan wa amma muhalluhu amma muhallinsa lamirin ya ce hu to yana koma zuwa ga menene kasuru din shi kan shi kasuru eh kun gani inda ke yin kasuru din watan sallan kasuru din fa kullu salatin shine dukan sallah ruba'iyya mai raka'a hudu kamar sallan azhar kamar la'asar kamar isha'i su ne ake musu kasuru mafhumul khalafa ya nuna sallola guda biyu magariba da, da subahi su ba musu kasuru adraka waqta hafiz safari haka ne ko adraka waqta hafiz safari wacce ya riski lokacinta a cikin halin tafiya wato ma'ana inda ake samun sallan kasuru sallan azhar la'asar isha'i amma idan lokacin ya shiga na sallolan alhani na cikin halin tafiya zai tafi kaduna ko kano ko abekuta sai ya fita karfe ɗaya da rabi ai wannan lokacin sallan azahar ya shiga ko to shikenan zai yi sallan azahar ne raka a hudu zai cika saboda mene saboda alhukumu ya duru ma illatihi wujudan wa adama sallan bata kasur bai waje ba kan shi ba wannan lokacin watan bai halasta yi kasur ba babu illa fala ya kusuru subaha don haka matafiyi ba zai ma sallar su bai kasur ba walal magarib haka ma magariba ba zai mata kasur ba wa ya kasuru fa'itata safari sannan matafiyi zai yi gajarta kubatacciyar sallan da ta same shi a cikin halin tafiya sawa'un kaza hafiz safari daidai ne zai ramata a cikin halin tafiyan ne au fil hadri ko kuma a halin zaman gida ka tafi Kano kaga ai zaka yi kasuru ko to cikin ikon ubangiji Allah sun tada sai ka taso kamar wajen karfe sha biyu ko kuma sha ɗaya daga Kano kana ta tafiya kana ta tafiya sai ya zanto lokacin sallan kafin ka iso gida ko kuma kana cikin halin tafiyan sai sallan azhar ce sai ta riske ka yanzu ba ka dawo zariya ba yanzu ai kai ba matafi bane ko to sai ka sai ka rama sallan nan a cikin halin wannan kasuru din da ta same ka kama yutimul hadariyata kaman yadda zai cika sallan zaman gida allati tarattabat fi zimmatihi wace ta wajibta watan akan wuyayensa fil hadri a cikin halin tafiya a cikin halin zaman gida kenan zaka duba duk lokacin da ka zo rama sallah da ta kubuce maka idan ta same ka ne a cikin halin tafiya to za ka yi mata kasuru ne abinka ko da ko ka dawo gida mun gane nan ko idan kuma baka dawo gida ba kana kan hanya to sai kai kasarin ka har ila yau mu sani kasuru ba wajibi ba ne kasuru sauƙi ne na shari'a sauƙi ne na shari'a kuma allah yana son ne a yi a aiwatar da sauƙin da ya bayar karka ce to ainihin tunda ina samun ƙarfi da kuzari barin cika su sallah kawai a abin da allah ya fi so shine kai kasurun tunda shine ya baka sauƙi to wasafari fil hadri wasafari ko wa yaqta'ul qasra sannan kuma matafiyi zai yanke kasuru wato zai yanke sallan kasuru da yanin ya ta zai rinka yi a cikin tafiyarsa niyya iqamati arba'ati ayyamin amma fa idan yayi niyyanci kwana a wannan garin ko kuma zama a wannan gari da ya je hanna tsawon kwanaki hudu sihahin ingantattu bi mawdu'in a guri na tafi lagos sai ne niyan kwana hudu to shari'a ta baka dama za ka yi kwana hudu yini da dare ɗaya kenan yini da dare biyu yini da dare uku yini da dare hudu sai kai ta kasurinka in ko ya wuce haka to shikenan za ka ci gaba da cika su sallah ne fa'ida ga wata fa'ida nan iktida'ul musafir bil mukim ni ne nazo zan yi sallan kasuru a cikin halin tafiya sai kai kuma gashi kai mazaunin gida ne kazo zaka yi sallan azhar shin zai ya halasta kai ko ka bi ni ni ne liman ko ko bai halasta ba shine malam yace iktida'ul musafiri ko kuma aka san haka iktida'ul musafiri koyin matafiyi bilmukimi da mai zaman gida wato mai zaman gida ne zai sallah sai ga matafi ya gabato shin ya halasta matafiyin nan ya bi mai zaman gida wabil aksi ko kuma mai zaman gidan na bi matafiyi ya halasta ko bai halasta ba malam sai ce to yin koyin matafiyi ga mazaunin gida ko kuma akasin haka mazaunin gida ga matafiyi sahihun sallan ta inganta ma'ana yin koyi din ya inganta lakin na huyi kurhu sai dai an ƙi a hakan wata ta'akkadul karaha karhancin yana ƙarfafuwa ne watan yin ƙin yana ƙarfafuwa ne fiktida'il musafiri bil muqimi a inda matafiyi zai yi koyi da mazaunin gida makaruhin ya fi ƙarfi fa ta bihi idan har yayi koyi da shi lazimahu ittiba'uhu to shikenan ya ya lazimce shi ya wajabta a kansa ya ya bi shi kawai mazaunin gida ne zai yi sallan azhar sai kai kuma gashi ka zo zaka yi saka zaka yi sallan azhar kasuru sai ka kabbara ka bi shi sai da ka ba cikin sallan ka sai ka gane cewa ashe shi mazaunin gida ne to ba dai ka fa kabbara ka bi shi ba to lazimi ne ka bi shi ka cika wala i'adata alaihi amma babu ramawa babu ramawa wa inikta dal muqimu bihi to idan mazaunin gida yayi koyi da shi matafiyi lamirin hidin yana koma ne zuwa ga matafiyin fa kullun ala sunnatihi kowanne yana bisa ga sunnarsa fa yusalli al-musafir fardahu shi matafiyi sai ya sallaci farilinsa a cikin halin kasuru wato yana mai gajarta sallah din raka'a biyu yana mai niyyantar haka shi kuma mazaunin gida bayan matafi ya sallame sai ya tashi domin ya ciko sallarsa raka'a biyunsa kenan fa idza sallama min raka'ataini idan ya sallama da raka'a biyu atal muqimu sai mazaunin gida ya tashi ya kawo bima bima baqiya abin da ya rige min salatihi a cikin sallarsa mun fahimci wannan ko faslun fasali watan yan uwa mu kula da kyau wannan wannan shine shari'a sabanin haka wato ma'ana idan ka ce kai zaka kirkiro wani abu yi wanda bai dace da hadisi ba bai dace da ayan alkur'ani ba kuma sannan muna kyautata mana malaman nan sun yi kokari sun fitar da wadannan hukunce hukunce ba wai da molan ne ba in ka ce kai zaka kirkiro naka baka da hujja har a wajen Allah baka da hujja to saboda haka sai mu kokari ya zanto mu duba hadisi menene ce ayan alkurani mai tace idan ba mu samu shi kenan sai mu bi wannan fatawa da suka shimfiɗa mana Allah ya saka musu da alheri mu dai muna musu kyakkyawan zato mun tabbatar da molan ka suka yi wannan a shimfiɗa wannan karatun ba faslun wannan fasali kuma zai rabe mana ne wasifatul jam'i bainas salataini mun ji cewa akwai halassin haɗawa na sallola guda biyu ga matafi to ya ne siffan haɗawan zai kasance to shine sai malam ya ci gaba da cewa siffar haɗa sallola guda biyu siffan haɗawa tsakankanin sallola guda biyu almushtarakataini waɗanda suka yi tarayya fi lokaci a cikin lokaci rukhsatun wannan sauƙi ne shari'a ta baka idza kana fil barri idan mutum ya kasance ne akan tudu watan akan a bayan ƙasa dunal bahari banda kan teku kenan ma'ana idan ka zo zaka haɗa za ka yi sallah da za ka sallaci sallola guda biyu da lokutan su ya haɗu shikenan sai ka yi amfani da damar da shari'a ta baka sai ka haɗa sallola guda biyu fa idza zalati shamsu alal musafir idan rana ta gushe watan ta yi zawali ga matafi wa huwa fil manhali alhanin yana guri almanhal guri ne na shan ruwa kun gane ko amma nan ya yi amfani da shi ne yana nufin guri kawai gurin nan da ruwa a gurin koko ba ruwa so duk lokacin da matafiyi ya samu cewa rana ta yi zawali alhanin yana gurin da zai iya yiwo masa ya tsaya ya sallah awo ko rakibin ko kuma yana kan abin hawansa wannan wani nuzula sannan kuma ya ninyaci sauka ba'dal guribi bayan faduwar rana jama'a baina salataini to shikenan an halasta masa ya hada tsakankanin sallola guda biyu jam'an suriyan jam'i da ake ce mishi jam'u suri yaya ne jam'u suri ke shine yuki zuhura fi akhir waqtiha zai yi sallan azhar ne a karken lokacinta wal asra sannan kuma ya sallaci sallar asar fi awwal waqtiha a farkon lokacinta kenan da zaran ya kammala sallan azhar a karken lokacinta kai tsaye kawai sai ya tashi ya sallan mene sallan la'asar a farkon lokacinta ƙasaran duka wa kaza idza na wani nuzula hakanan kuma idan ya ninyaci sauka ba da lisfirari bayan rana ta yi fatsa-fatsi bayan sallar la'asar kenan kuma kamar yanzu haka rana ai gashi ta yi fatsa-fatsi ta fara yalo-yalon nan za ta fada wa kabalul gurubi kuma gabanin fadawar rana din wa ya jima ubayin magaribi wal isha'i watan haka nan zai sallaci a zahar da la'asar ɗin di wa ya jima ubayin magaribi wal isha'i sannan matafi zai iya haɗawa tsakankanin sallan magariba da isha'i lil matsari wahadahu domin saboda saboda ruwa shi kadai watan saboda ruwan sama na ga wani bidiyo clip na malamin daurawa watanni da suka gabata yana faɗakarwa akan sunnan da masu kiran sallah suka barta yanzu ko da ruwa ake yi ko mun yawan ruwa mamakon ruwa da ke sauka ba sa cewa assalamu sallu fi rihalikum sai dai sai hayya ala sala hayya ala sala kuma ko ina wannan kusan ko ina wannan a to nan sunna ce da zaran mai kiran sallah ya zo kiran sallah sai ya zanto kuma ana ruwa sai ya umarci mutane sallu fi rihalikum sallu fi rihalikum kamar yadda ya tabbata a cikin sunna to Allah ya saka malam na'am alaikum salam gaskiya ne gaskiya ne akai gaskiya ne sosai kwa muna barin kokarin su musamman lalanci Mm.
za ka aiki fada amma lalanci muna barin mu kai ga magana gaskiya wai ladani na zuwa makaranta gaskiya ni ka kamar yadda ka faɗa rashin zuwa makaranta shike haifar da haka galibi ni har yau ban taɓa ganin wani malamin da ke shine ladani a masallaci ba galibin masu kiran sallah a masallatanmu galibinsu waɗansu ma wallahi ko kawai ba su yi ba gaskiya ne Allah saka da alheri kenan kun ga yana da kyau a rinka tara ladanai da limamai ana orientation ana yin seminar wanda ke shine zai bada daman ƙara fahimtar addini to Allah ka samu dace barakallahu fikum aw ma az-zulumati ko kuma inda aka samu ga ruwa ga duhu kun ga illola guda na biyu kenan can baya ya kama da ruwan sama ko kaga illa ɗaya kenan nan kuma aw ma'a ko kuma ya zama tare da duhu ga ruwan sama mai yawa mutane za su jike ma'azulmati kuma ga mene ga ga duhu mai tsanani wanda ke ba za ka iya ganin hanya ba karke ka je ka fada cikin kwarin lambatu musamman yanzu da ake kwarin lambatu din nan gashi na abu eh wato gaskiya shugabanninmu gaskiya shugabanninmu sai kai sai inda hankalin su yake suna fa zuwa kasashen ubannin gidansu turawa suna ganin yadda ake drainage tura amma mu sunan sai su ta barin mana tur'o'i kwa- kwalbatotin mabude rufewa ya kamata a yi yanzu misali lokar gaman na ciyaman ya sa an yi kwalbatota sai wani ya zo ya fada ciki ya mutu da da- da daddare cikin ruwa irin wannan ko makamancin wani to wani ne waye ke da laifi kun gani to abin ni na daure min kai ko da ke galibin kuma shugabanninmu banda himmantan ɗiban kuɗi ba wani abin da ke cikin zuciyarsu ga shi dai sun nuna suna aiki amma nan kuɗi suke ta ɗiba mana to Allah shi kyauta mu duk ko biliyan nawa za ka ci kai ta ci amma dai ka tsaya kai mana aiki wannan in ka je gurin Allah can ka ka ba shi amsa Allah shi kyauta Allah kuma ya shirya mana watini lama az-zulmati sannan kuma yana daga cikin abin da zai sanya a haɗa sallah saboda taɓo kun gane shi kadai kawai illa ce idan akwai taɓo kafafuwan mutane na nuna tsayawa to yayin da aka zo masallaci to shikenan sai a haɗa sallola guda biyu dalilin taɓo shine sai ya ce wa tini la ma'azulmati amma banda duhu watan idan ka ɗauki taɓo ɗin shi kanshi illa ce da zai sa a haɗa sallah wahadaha ita kaɗai kawai wa fi jismihi wa fi jam'ihi litini wahdahu haka nan kuma da inda zai hada ma sallah domin taban shi kadai wata ma'ana da ya kawo mana cewa zaka iya hada sallah dalilin sauka- dalilin ruwan sama mai yawa sannan kuma zaka iya hada sallah dalilin ruwan sama tare da duhu kun gane ko wattini da tabo kaga illolin nan guda nawa kenan guda uku kenan ko ruwan sama tare da duhu tare kuma da tabo lama az-zulmati banda inda aka samu tabo da mene tabo da duhu wahada ha ita kadai kawai wa fi jam'i hakanan kuma da inda mai watan kenan ya halasta mai mata abin nan a hada sallah matafiyi ya haɗa sallah dalilin mene dalilin taɓo wa hawa da hada shi kadai domin shi kanshi illa ne to wa fi jam'ihi litini inda zai haɗa sallah shi matafiyi din dalilin taɓo wa hada shi kadai kawai kaulani akwai zantuttuka guda biyu akwai fatowa guda biyu mashhurani waɗanda suka shahara daga malamai waɗansu malamai suna gani in dai dalilin taɓo ne matafiyi zai iya haɗa sallah waɗansu kuma suna gani in dai dalilin taɓo ne ba zai iya haɗa sallah ba to yuridullahu bikum al-yusra wala yuridu bikum al-usra ko gaskiya id- haɗawan in dai dalilin taɓo ya halasta shine mafi ƙarfi kuma domin al-mashaqqa tajribu taysir wasifatul jam'i lidhalika siffan haɗa sallah ɗin domin hakan watan siffan hada sallah domin wannan dalili an yi azina lil magribi shine sai ai kiran sallah domin sallan magriba alal manari akan manara hasumiya wanda ake kiran sallah a wala wakati ha a farkon lokacinta wa yu'akhira wa yu'akhira salata sai a dan jinkita sallanta dan kalilan dan kadan thumma yu'adhina lil isha'i fi sahanil masjidi to bayan an sallaci sallan magriba din sannan kuma sai a tashi a sa- a kira sallan isha'i fi sahanil masjidi a cikin farfajiyar masallaci adhanan munkhafidan kiran sallah mai sauki watan da zara an kammala wani magariba idan an kira sallan magariba to ba za ba za a sallanta da sallaci ta da wuri ba sai a dan jinkirta kaɗan wanda zai ba mutane dama su ƙara haɗuwa idan aka yi sallan nan take sai mai kiran sallah ya tashi ya kira sallan isha'i da sauti mai sauki a cikin masallaci thumma yusallunaha qabla maghibi shafaqi sannan sai su sallaci sallan isha'i din gabanin bacewan shafaqi thumma yansarifuna sannan sai kowa ya tafi gida amma wala yusalluna alwitr ba za su yi sallan wutri ba illa ba'da maghibi shafaqi sai dai shafaqi ya bace domin alhukum ya durma illatihi lokacin sallan shafa'i da wuturi na shiga ne bayan bacewan shafaki to in shafaki bai bace ba to lokaci bai yi ba Allahu a'lam idan Allah ya kai mu sai mu tashi faslun as-sunan al-mu'akkadat al-musnan al-mu'akkadat min as-salawati arba'atun insha Allah abinda ubangiji Allah ya ba mu ikon karanta daidai Allah ya ba mu ladan wanda ne kuskure Allah ya fahimtar da mu kuskure ne kuma ya ba mu ikon gyara subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk